أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان كبرك مدسادوا أو أن مركز نمجيما don ci gaba da majalisunmu na alkur'ani wannan shi ne majalisi na 43 wancan satin muka ce 33 32 43 ne insha Allah 44 44 muna takwas ga watan rabi'ul akhir hijira da garin makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da talatin ga watan tara a kalandar bature 2025 kamar yadda muka saba kamun mu shiga karatu inda kwai tambaya ɗaya ko biyu in allah sa ana da musaniya a kan sai a amsa insha Allah na farko duk wanda zai daga hannun shi albarkacin yana da wata sana'a wadda yake ci ta haram ubangijin shi bai karban mai addu'a shi dalili faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da labarin wani mutum yake cewa na dai mutumin nan yana cikin bulaguro shi kuma kasancewar mutum a halin mai bulaguro addu'a shi karban baci ya ce kuma gashi a cikin halin bulaguro sai dai kai to a bulaguron ma kuma na wahala yake cewa ash'asa akbara ya muddu ilaihi ila samai ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lah yake cewa wannan mutumin gashi ne yana cikin halin bulaguro bulaguro ma na wahala yayi hurkutu yayi kura kanshi ya turnike da kura yake cewa wannan mutumin yana daga hannayen shi shi kuma yana ɗaya daga cikin silar da ubangiji yake amsawa bawa addu'an shi lokacin da bawa zai ringa daga hannayen shi sama in dai ka daga hannunka kuma kana ya rabbi ya rabb duka wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke sanya ubangiji ya karɓo wa bawa addu'a shi yake cewa sai dai kai to bayan ya cika wannan sharaɗar sai kasance abincin shi haram ne abincin shi haram ne rubba ma sana'ar da yake yake samun wannan abin ita ma an dora ta ne akan haram yake cewa hasali ma yayi tuhar da ya sanya ta haram ya same ta haka abin da yake sha ta haram yake shan yake ya same shi yake cewa kuma guzurin da yi na bulaguranci ta haram yayi shi ya ce to don haka yaya ubangijin shi zai karba mai addu'a shi a gadu wanda yake yana cin haram to ba shi ba karba addu'a ya kwan dubu yana yi to kamar ka ce ana ba wa wannan ne ba wani abu wanda zai canza daga cikin abin da yake nema ubangijin shi yi mai haka duk wata ibada da wani zai dauki dukiya ta haram ya sanya a cikin ubangijin shi baya karba ya sanya ubangiji yake bayyana mana inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba lalle Allah tsarkakakke ne baya karban wani abu na daga ibada sai wanda aka yi shi ta hanyar tsarki duk wanda zai samu dukiya ta haramu ya sanya dan ya tafi garin Makka aikin hajji ko aikin umara to ya tabbata ubangijin shi bai karɓi wannan ibadar da yi ba kurum ya yi turisim ya shiga jirgi ya ta yi ya ci tuwo ya wannan ya dawo gida ba abinda ubangijin shi zai karɓa saboda dalilin dukiyar da aka sanya don a yi wannan ibadar da ita dukiya ce wadda take ta haramun kuma ubangiji baya karɓa abin da yake haramun a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah jamilun la yaqbalu illa tayyiba lalle Allah mai kyau ne baya karɓar wani abu sai abu wanda yake mai kyau da dada shi sanya ya bayyana mana a cikin ubangiji dukkan ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ya ku manzanni ku ci daga daddada abu wanda yake halaka kuma ku yi aiki na gari wannan shine silar da ubangijin ku zai karbe ibadar ku amma dai da zaran an bauɗe haramun dukiya ko kuma haramun dukiya duk wata ibada da bawa za ya yi khasatan aikin hajji ko umara ubangijin shi baya karba kuma duk wata addu'a da bawa zai daga hannu ya roka ubangijin shi baya karba wallahu ta'ala a'lam mace ita kadai bata cin dukiya dukkanta inda ɗaya lakance ya aiba ko kuma mata ne dukkan sadiyan allah sa sun kai su ɗari a cikin dukiya za a kasa ta kashi a cikin kashi uku za a ɗauki kashi biyu a basu deciyar za a ɗauka a basu in ita kadai ce za a raba dukiya rabi a bata rabi kowane ne ya zo ita rabin dukiya gare ta in su bi ne abin da ya sama za a ɗauki deciyar ɗin dukiya a ba su inda namiji tsakankaninsu wannan dukiya ta ce za a musu da zakar musu da hazir unsayin za a raba dukiya misalin a ce mace ce da namiji sai a raba dukiya kashi uku a ba ta ita kashi ɗaya a ba ma namijin kashi biyu amma dai wannan sai an diba an gani ba wa'ansu wanda suke iya cin gadon wannan mamacin kaga in yana da mata matar shi tana cikin wanda za su ci dukiya in yana da ma'aiki ma'aikin shi yana cin dukiya in yana da ma'aikiya tana cin dukiya in kakan shi da rai babu baban shi kakan shi yana cin dukiya wayannan su ne wanda suke iya cin dukiya da zaran an ce da kwai da idan kuma babu da da kwai yan uwan shi yan uwan ma da kwai na cin nesa su ma za a kirawo su zo a zo a ba su shi kuma yanayin yanda garu ya kama haka ake raba shi ana lekawa a gani wane ne yake iya hana wane cin gado inda wane wane bai cin gado inda wane wane maimakon a bashi kashi ɗaya a dukiya sai a bashi kashi biyu in babu wane maimakon ya ci dukiya rabinta sai a maido shi in su kaza ne sai a tada su daga cin kaza a maida su cin kaza wannan shi ma ilimi ne mai zaman kanshi wanda lokacin da aka samu irin haka to ake zuwa wurin wanda suke da ilimi akan wannan ilimin na rabon gado a tambaye su to ya ne sai a ba su ci ciya su in mamaci wa bari kuma mi ya bari na daga dukiya wannan da su biyun wannan da su ake lissafi ya bar kaza kuma ya bar adadin kaza ya bar mutane kaza wanda suke iya cin gado sai a yi rasko da duka wanda ya bari a cikin a ce a ai wane da wani madama da kai wane bisa cin gado ku ku so ku me da su gehe wane da wane dan da kai wane wane bai cin gado wane da wani dan da kai wane maimakon su ci yanciyar yanzu yan cesium za su ci haka ko wannan ilimi ne mai zaman kanshi wanda in ka zamana za ka iya koya insha Allah والله تعالى أعلم نعم سلام نعم نعم eh wanda yake sallah musulmi ne wanda in ya wanda yake sallah musulmi ne amma dai kuma sai in ya tabbatar a cikin zuciyar shi ai shi sharadin shine wajibi ne ya kasance ka yarda da babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ka kudirce a cikin ranka kuma kayi aiki da abinda la ilaha illallah muhammadur rasulullahi take aiki a lokacin nan kake zama musulmi shi sanya waɗanda suka zo gun manzo Allah suka ce qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wai ba sai kayi ba takan yi ka kasance musulmi ko da baka yi aikin ba na'am eh a ai su ma suna yin sallah su ma suna yin sallah da kai annabin da ya zo bayan annabi da kai annabin da bai sallah kowanne yana yin sallah ka koma cikin suratul maryam ai ubangiji yana yaban su ma wannan me yake wazkur fil kitabi idrisa innahu kana innahu kana mukhlasan wa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya isma'il ne ko idris ne isma'il ko واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا آه ورفعناه مكان آه إدريس ورفعناه مكانا عليا إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا النبي إسماعيل ينا أمرت يلن شي دين صلى دين زكاة كما يا kasance yardadde ne a gun ubangijin shi wannan wannan can wannan zaka gani wurare daban-daban akan ma fa khalafa min ba'di mukhalifun adaa'u salata wattaqu shawata fa sawfa yalqawna gayya aga duka ubangiji yana maka bayani ne can labarin inda ne ake maka suna tozartar da sallah aga wannan ba wata al'umma da aka aiko ta wannan akan abin da muke kan shi fa abu ne wanda annabawa suka kasance akan shi kamun mu yin sallah yin azumi yin zakka yin hajji duka wannan ba al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara farlantawa ba al'ummu wanda suka gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yi wannan annabi zakariya lokacin da aka zo a bashi labarin lalle zai zai samu da wanda za a yi an ma riga ya an same suna ya haya me aka ce ai lokacin da yake cikin mihrabi yusalli fil mihrabi yana yin sallah a harabar shi ta masallaci a lokacin nan mala'ikun suka zo suka bashi labari kaga inda ba sallah ake ba wannan ba wannan shi yin sallah ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka aiko shi ba da sallah aka aiko shi shine Aisha take ba mu labari take cewa sallolin da aka farlanta shine sallar asuba da sallar la'asar su ake yi yanzu da aka tai aka yi daren Isra'i da Mi'raji da aka dawo shine aka ƙara salloli guda uku aka tabbatar da guda biyun nan a ga wannan shi ke tabbatar maka sallah tana ɗaya daga cikin gimshikin wannan addinin wallahi kuma ba wani gata yanzu da yi mana saura sama da sallar nan mu ba ga dukiya ba mu ga ba ga dukiyar da zan mu hudda zakka ba mu ba ga dukiyar da zan mu huddawa mu ta yi aikin hajji ba kaga yau me rage maka sallar nan ce azumi kuma wannan kana da dama in babu lahiya Allah dauke maka yanzu kaga wani mai karhin ma babu lahiyar da zai iya daukan azumi daga sahiya ya kai shi hammarici a gaba wani abin da ya rage mana gatan mu ita ce wannan sallah da zan ya mu zagi ne don sai mu ba wa Allah lokacinmu da don mu samu sallan nan gobe kiyama idan an zo a bincika mana a tabbatar lalle ta yi wannan oke ce a ce to ku huce ku shiga gida aljanna shi sanya a kullum nake bayani nake cewa wallahi game wanda ya yarda da Allah ya yarda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaskata da abin da manzo ya zo da shi ya riƙi sallah sallan nan ita ce gatan shi a duniya ita ce gatan shi a gobe kiyama da lokacin da mutum da zai mai da hankalin shi akan sallah ma dama lokacin ta yana shiga zai yi kokarin ya zo ya sabke yaunin da yake kan shi wai ba dan yana ji ba wani yauni bane ba ya dame shi ba ya sabke ya huta ba a'a yana jin nishadi lokacin da ya zo ya bayar da abin da yake wajibin shi wallahi tallahi wannan mutumin yana ɗaya daga cikin mutanen da ubangijinsa ya musa ni'ima ba wata ni'ima wadda ta kai haka muna ganin kamar ibada ce wadda ba komai ba wallahi kalkashin murewa ce ta ubangiji muke ganin ta ba komai ba wani zaka same shi wallahi yin sallah ko mun komi ce a wurin shi da zaka dora mai kayan mutum goma ya wanke da yahi mai sauki akan yazo ya durkusa ya yi wa ubangiji sallah akan da Allah ya hore maka ita kuma wannan sallar ubangiji ya maka alkawali wata otul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una ka karanta musu abinda aka sabkar maka na daga wahayi ka hadi musu lalle su tsayar da sallah yin tsayar da sallar nan yana yana kai bawa ya kasance ya hanu akan dukkan wani alfasha da mugun aiki kaga wannan gata ne ga gata ne a gare ka sallah in dai za ta hana ka yin alfasha da mugun aiki to alhamdulillah dama miye zai sanya ya kasance shamaki tsakankaninka da kai da samun rahama ubangiji shine alfasha da mugun aiki to wani yin sallan nan in dai za ka tsaida ta kamar yadda aka umarce ka to wallahi ƙarya kake ka ce ka ce ka yi wa ubangiji abin da ya hana ka saboda baka samun dama in ka ce ka yi ma ko da ran tana so zaka ga wani abu ya zo ya sha makance ka ka gaza aikata wannan abu kuma so da yawa hakan tana faruwa so da yawa rai za ta ji tana so ta yi wani abin amma dai zaka ga Allah ya sanyo kaza da kaza da kaza da kaza abin nan ya gagara a wurin ka kana ganin wani in ya tashi banza yake zuwa yayi wannan abin ma bai ma damu ba ma amma dai kai kuma da lokacin da ka dau niyyar zuciyar ka ta shiga cikin kumci ka fara boye boye ka fara sulale sulale ka fara neman su pretext karshen kai kai abin nan ya gaza kuwa wallahi ba komi bane ba wannan sallar ce da kake yi ita ce take shamakance ka akan aikata wannan mugayen ayyuka to kaga wannan kaga gata ne a gare ka gata ne wanda zai baka baka lamanin samun rahama ta ubangiji a gobe kiyama kai rahama ma a nan duniya haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma mu koma cikin alqur'ani zan ga ubangiji yana bayyana mana duk lokacin da mutun ya jajirce ya tsaya ya tsayar da sallah ya umarci iyallan shi da yin sallah to ubangiji ya mai lamanin arziki shi ya dau alwashin zai arzita ka ba sai ka ba kanka wahala ba shi san ya yake bayyana mana a cikin alkur'ani yake cewa la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wa aqimis wannan me yake da suna wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka ka tsayar da sallah ka wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyallanka da yin sallah kuma ka jajirce akan umurtar su da kai da su yin kaga bai yiwa mutumin da bai tsaya ba ya tsayar da sallah a karan kanshi ya umurci wani ya tsayar da ita aka wannan an riga ya an kare da kai kai innan ka tsaya tsayin daka ka tsayar da sallar nan haka iyallanka ka jajirce wurin umarni umurtar su akan su tsayar da sallah yace ba ma tambayar ka wani arziki mu muka dau alwashin zamu arzika ka kaga an dauke maka kumci na rayuwar nan dama dukkan fafutukar da ake yi wane waye gari ne ya gani ya fi karhin abin da yake nema a cikin aljihun shi to ubangijinka shi ya dau alwashin zai arzita ka a gobe kiyama kuma ubangijinka ya dau maka alwashin harkon abin da za a tsaya a tambaye ka idan ka zo ka tsaya a gobe kiyama a gaban ubangijinka ita ce sallah in sallan nan ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to dukkan ma'ansa ayyukanka sun riga ya sun yi ba sai an bincika ba saboda ai wannan sallar tana hana ka ka aikata wa'ansu abubuwa in dai ta yi to tabbas ba wani ba a same ka da wani kamasho ba ba a same ka da wani abu wanda zai sanya ubangijin ka yi huci da kai a wannan yinin ba haka gata ne a gare mu mu tsaya mu jajirce duk lokacin da muka ji an yi kiran sallah mu tashi mu ba da himma mu zo mu yi abin da yake wajibi a gare mu mu sabke abin da zai sanya mu samu ni'ima ko mu samu yardaddar rayuwa a duniya yardaddar rayuwa a gobe kiyama wallahu ta'ala ala sati da ya gabata mun kawo wa'ansu ayoyi guda bakwai kalkashin suratul qasas wanda mun fassara wannan ayoyi kuma muke cewa insha Allah sati mai zauwa za mu yi kokari mu tattaro abubuwa wanda za mu iya fa'idantuwa da su kalkashin wannan ayoyi su ne ayoyin da ubangiji yake bayyana mana inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين wannan su ne ayoyi daga 76 zawwa aya ta 83 wanda muka karanta muka fassara a wancan sati wanda ya gabata kamar yadda muka yi alkawali zan mu zaƙulo wa'ansu fa'idodi wanda za mu iya fa'idantuwa da su ƙarƙashin wannan ayoyi wanda muka karanta mu ba aya ɗaya bayan ɗaya na harko inda ubangiji yake bayyana mana lalle karuna ya kasance ɗaya ne daga cikin mutanen annabi musa wannan kuma dalilin haka tunda da kwai ruwayoyi wanda suka zo ana cewa shi karuna ainihin shi ɗan ɗan babba annabi musa ne da ɗan babannin annabi musa ne a ga ɗan uwa ne na kusa ɓangaren babban shi ɓangaren bangaren ma'ayyar shi bangaren baban shi da bangaren ma'ayyar shi shi ne wani yake tambaya yake cewa ya za a yi a samu haka misali 'yan uwa ne guda biyu suka zowa da ƙane ne he suka yi aure wancan ya aro ƴal'uwa wancan wancan ya aro ƴal'uwa wannan kaga idan suka aihu kaga ɗiyansu sun koma bangare ɗan bangare dukkansu guda biyu shi ne nan shi ƙaruna ya kasance haka yake tsakankanin shi da shi da annabin musa da kwai dogon dogon isra'iliya ta an ce annabi ƙaruna da da harko ya yi imani da annabin musa a ya kai a yana roƙon yana cewa annabin musa yana ɗaya daga cikin manya-manyan mabiya na annabin musa yake cewa annabin musa ka mun roƙa roƙon mun mana allah allah ba ni dukiya a ya ce zan roƙon maka allah allah ba ka dukiya ya roƙi allah allah ba shi dukiya ya ce ƙara muni aka ƙara a ya ce ƙara aka ƙara kurma har ya kai annabin musa ya tumbatsa kai ayya kai karuna ya tumbatsa da dukiya wanda yana ganin a'a aiwayen shi da dabarar shi ce ta sanya shi kuma da kai wani kashedi wanda ubangiji yake yi wa al'umma yake yi wa duk wanda ya imani da Allah shine da yawa halin mu na dan adam zaka samu mutum baya da shi ya zo ya lazumta akan duk abin da ya shahi matsala ta addini duk inda ake karatu ana tare da shi wurin neman ilimi ana tare da shi wurin taimakon addini ana tare da shi za ka same shi wata rana abin ya kai mai oba yana ganin a ga wa'ansu ɗan abubuwa nan na aikin alkhairi wanda ya kamata a ce wane da wane sun yi sun ƙi su zo su ya ringa faɗa ya ringa cewa ubangiji ka ba mu arziki mu ma idan ka ba mu zami zami kaza zami kaza za ya ringa yi wa ubangiji alƙawali lalle idan ya bashin wallahi za ya tsaya yi shi sanya a can cikin suratul tauba ubangiji yake bayyana mana wa minhum man ahada allaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون yake cewa da yawa daga cikin su zaka same su ana harkokin addini tare da su ba su da komai kurum tunanin su ya za a isar da da'awa tunanin su ya za a yi kaza dalili yake kawowa sai su daga hannayensu zuwa ga sama ubangiji ka ba mu daga cikin fadalarka wallahi lanasaddaqanna tabbas ubangiji in ka ba mu za mu ba da wannan abin da ka ba mu a matsayin sadaka gudunmuwa ce mu kyautata mu kyautata maka ya ubangiji mu kyautata wa al'ummarka wannan shine kullum burinsu yake cewa falamma atahum min fadlihi lokacin da ubangiji ya musu jimummuk dare ɗaya ya yi da shi ya maida shi bature ya maida shi wanda yake iya faɗa a ji hanyoyi na samu suka buɗe ya kasance ya yi ƙarfin kaza ya kai kaza ya taka mataki kaza ana ta harkoki shi ne can shi ne can shi ne can ya ce bakai rubi sai a zuwa ce aka raba kallahu kakka manta fa wannan al'amarin ku da kuma muka fara fa bai kamata ba ku bar shi haka ba wallahi ka san yau da goben ka san ga zama ba ma yi ga kasuwa ta wannan ga kaza ga kaza kullun sai ya ba da su pretext wata rana an a cikin jama'a ne ya dan zaro abinda bai ta kara ku ta hide zan biyo bayan ko ko kuma a zan yi kiran wani zan kira yi liman shi da da su ne suke bayan limamin yanzu limamin ne yake bayan su ya ce lokacin da muka ba su daga cikin fadlanmu sai su yi wa ubangiji ruwa abinda suke cewa za su yi su kawar da kai bakhilu bihi wa tawallawhum mu'ridun sai su yi wa ubangiji ruwa su kawar da kai suna masu juya baya akan alƙawarin da suka yi wa ubangiji yace to a wannan halin ne ubangiji sai ya inkarnan munahunci a cikin zukatansu ba wani abu wanda zaka samu illa munahunci zaka same su lokacin da kuka zo wurin su kamar suna tare da ku shine wanda da muke tare da shi ana ta abubuwa tare amma dai yanzu ya koma zuciyar shi abin da ya rataya mata illa ba komi illa munahunci yace zuwa lokacin da za su haɗu da ubangiji akan saba alƙawarin da suka yi kuma akan ƙarya da suka yi wa ubangiji a ga wannan in kana addu'a kullum ka ringa addu'a kadda ubangiji ka bani ka meda ni daga cikin irin wa'annan mutanen da suke canza akala su hudda su lissahin su kwata-kwata ya huta daga cikin lissahin mutanen kirki wanda za su iya taimakawa addini wannan bai da bambanci da abin da in wannan kissar da ake badawa na na na karuna ya kasance ɗaya ne daga cikin mabiya ko kuma eh gashi nan ubangiji ya bayyana wa ɗaya ne daga cikin mabiya annabi Musa in ya kasance shine yake nema ga annabi Musa ya mai addu'a Allah ya bashi daga cikin fadalar shi ya wadata shi to shine daga cikin abin da zan fahimta kamar yadda ubangiji yake bayyana mana mun bashi daga dukiya ya kasance ɗaya ne daga cikin annabin musa sai ya yi tsaurin kai ya nuna ji da jijji da kai da isa ya ce mun ɗauki dukiya mun bashi taska daga cikin taskokinmu wanda taska ɗaya ko kuma taskashi ko kuma kilan taskashi ya ce manya ko katta miji ya kargi guda bakwai zuwa goma su suke iya ɗauka su sanya su buɗe wannan taskar tashi a lokacin nan mutanen suke ce mai kadda ka yi jijji da kai allah bai bukatar mutanen da suke jijji da kai a rayuwa wannan za mu iya fahimta lalle wadata so da yawa tana iya kasancewa sababi ne na sakin hanya sababi ne na saba wa ubangiji wannan nan zaka gani ubangiji ya bashi dan abin da ya bashin ma bai kai ba ne ya ci tuwo ne ya ci tuwo tsawon shekara ba amma dai zaka gani ya dora wa kanshi taurin kai da girman kai da ne da da mutane ba wani abu ba gare shi ba amma dai sai ya ringa daukan kamar Allah ya mai komi ka kuma inda za a lissafa ma waɗanda ma suke cikin unguwarku aka lissafa a cikin nadari ma baka zo ba cikin masu kuɗi ba me gare ka shi ne kenan wannan wadata tana iya kai mutum zuwa ga sabawa ubangiji zuwa ga jijji da kai zuwa ga tsaurin kai wannan kuma dalili saboda karuna ya kasance ɗaya ne daga cikin mutanen da dalilin dukiya ya yi wa ubangiji tsaurin kai ya nuna isa ya nuna jijji da kai ya nuna shi ma wata tsiya ce ya isa haka idan muka leƙa za mu gani kasancewar waiwa ne yana ɗaya daga cikin mabiyawa ne ba shi yake sanya ba walan nan ya kasance mutumin kirki ba ba shi yake sanya ba walan nan ya kasance ya samu ya samu ya samu rahama da jin kai a gobe kiyama a gun ubangijin shi ba ba shi yake sanya wa ya sami yarda a gun ubangijin shi ba kaga ai ubangiji da ya tashi ce maka yayi karuna ya kasance ɗaya ne daga cikin mutanen annabi Musa kasancewar shi a ce a ɗaya ne daga cikin mutanen annabi Musa annabi Musa yana iya mai amfani a gobe kiyama a gun ubangijin shi a'a abinda zai iya maka amfani shine imani wannan kuma da kai hadisi ingantacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsayar da diyar shi Fatima yarda Allah shi tabbata a gare ta wanda ta fi kowa soyuwa a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hasali ma manzo Allah yake cewa Fatima bid'atun minni wata tsoka ce daga jikina kaga ku ai wannan yana nuna alaka ta da ma'aiki tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Fatima da ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamnar da ita yake ce mata Fatima ki tambaye ni duk abin da kike so a duniyar nan zan yi miki shi yace amma dai ki sani wallahi ba zan iya miki katabus ba a gobe kiyama a gun ubangijin ki ba abin da kika yi shine ubangijin ki zai sakanta miki yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim dukiya dangantaka baban shi annabi ne baban shi malami ne wallahi tallahi ba wanda ya ise maka amfani a gobe kiyama sai wanda ya zo wa Allah da zuciya wanda take amintatta zuciya wanda take tsarkakakka duk irin dangantakarka ya aka yi dan annabi nuhu ya kasance a wutar jahannama in dangantaka tana iya sanyawa wane ya samu albarkacin wane ya shiga gidan aljanna da dan annabi nuhu da ya shiga gidan aljanna ka koma kaga irin ka shaidi da ubangiji yayi wa annabi nuhu bayan an riga yi annabi nuhu ya kiraye dan shi ya zo ya shiga cikin jirgin ruwan nan yake cewa a sa'awi ila jabalin ya'simni min alma yace baba kaka damu ai ga wancan dutsen kololuwa ai san ta yin hawo shi inda ya isa ya ije ni daga wannan ruwan da ake ake tunanin yana bubbugowa da ƙasa yana zubowa daga sama yake cewa la asimul yawm min amrillahi dana wallahi tallahi a yau ba wani wanda zai sha akan al'amarin ubangiji in waye shi wallahi sai ya ci sai wanda ya shiga cikin wannan jirgin kurum ana wannan discussion wahala bainahum al-mut fa kana min al-mubarakeen kurum he ga igiyar ruwa ta shiga tsakanin da da ma'aiki dan nan ya kasance daga cikin wa'inda suka durmiya suka hallaku a cikin ruwa bayan an sha an yi komi duniya ta dawo daidai annabi nuhu sai yake cewa innabni min ahli ubangiji wa ka man da fa dana fa yana ɗaya daga cikin iyali na fa hey annabi nuhu
yake cewa innabni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin kai tsaye ubangiji yake ce innahu laysa min ahlik ya kai nuhu wannan dabi daga cikin iyalanka saboda iyali shine in mun mutu muna musulmai a wannan halin da kai dangantaka tsakankani na da ma'ayyina zan ci gadon shi zai ci gado na zamu hadu da shi a gobe kiyama har ma ya kasance in mun shiga gidan aljanna in darajar shi a gaban daraja ta take yi abin abin tattabe akai ne akai ne inda yake in kuma daraja ta daraja ta a saman tashi take yi a me tattaba akai akai shi inda nake shi sai yayi ubangiji yake cewa wallazina amanu wattaba'tuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kaga duk wanda suka yi imani da Allah yace kuma iyallansu suka yi imani da Allah akai aiki na gari a rayuwa ta duniya yace to zan mu hada su da zurri'arsu a gobe kiyama a gidan aljannan dai iya inda wani yake iya kai ma inda zaka isa daga wannan ba karamin gata bane ba shi sanya ubangiji yake bayyana me wa inna wa takal haqu wa anta qala innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih wannan yaron yayi aiki na banza aikin da yayi aiki ne wanda ba mai albarka ba aiki ne wanda ubangiji yake hushi da shi dan haka baya ɗaya daga cikin addinin baya ɗaya daga cikin iyallanka kuma dan haka fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun kadda ka sake tambaya ta akan abinda baka da ilimi akan shi inni aizuka an takuna minal jahilin yace ina maka kashedi ina maka ina neman maka tsari da ka kasance daga cikin wanda suke jahilai ya kai no kaga in dangantaka tana iya sanyawa a ceci miji da mata da annabi lura da yama mata shiga ta ta shiga gidan aljanna amma dai sai gashi nan ubangiji can cikin karshen karshen karshen tahrim ne yake bayyana mana wa daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta abdayn min ibadina salihaini fa khanatahuma ولم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين yake cewa ka gani a buga musu misali bana manzo Allah ka buga wa al'ummarka misali dangantaka ba ita take sanyawa ba a shiga gidan aljanna ba dan wane yana mutumin kirki kana dangantaka da shi zai wannan wannan wannan aihuwa ta hada ku ɗan uwantaka ta hada ku aure ya hada ku wai a ce wai kurum dan kai ba kai aikin kirki ba albarkacin wannan nan da ya kasance mutumin mutumin kirki annabi ko kuma malami wai zaya maka lamarin shiga gidan aljanna yace ka buga musu misalin mata annabi nuhu da mata annabi lutu ya ce sun kasance daga cikin kalkashin mazaje kalkashin mutane wanda suke nagari hasali ma don nagartarsu ubangiji ya zaɓe su ya ba su annabtaka ya ce amma dai suka yi ha'ince su nan ha'inci shi ne saƙon da aka aiko su su da suka yi cancanta a ce warkon wanda suka musulunta irin yadda ummuna khadija ta yi wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama suka ce a su ba haka ba ya ce wannan dangantakar bata amfana musu komi ba aka ce musu ku shiga wutar jihannama tare da masu shiga kaga kuma a can ɗaya ɓangare kuma ubangiji ya buga mana misali ga matar fir'auna gashi nan an zo shi da kanshi yake azabtar da ita don ta yi imani da musa ke cewa a lokacin da ake azabtar da take cewa rabbib lini indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi kafirin min alqawmi zalimina kaga wannan kayataccen misali ne ya isa ya kasance maka wai dangantaka bata isa ba da sanya wannan nan ya kasance haka shi sanya nan malam da ya kawo mana daga cikin fa'idodin da zamu iya fa'idantuwa da su kaga ainin ubangiji sai maka ya karu ne yana ɗaya daga cikin mabiya mutanen annabi Musa amma dai kasancewa shi ɗaya ne daga cikin mutanen annabi Musa bata mai amfani ba abinda zai maka amfani a duniyar nan shine wannan imanin naka iyayen da ka gaskata iyayen da zaka yi wa ubangiji ayyuka nagari shine zai baka lamanin samun dace da rahama ta ubangiji ya sanya ka gida aljanna ka gani wannan duk da kasancewar shi ɗaya ne daga cikin mutane annabi musa ya yi tsaurin kai wannan dangantaka kasancewar shi ɗaya ne daga cikin mutane annabi musa ba ta mai amfanin komai ba kuma haka idan muka leƙa daga cikin fa'idar wannan ayar zan mu gani lalle ubangiji yana iya jarrabar bawa da dukiya kana ganin ba komai bane ba kana ganin kamar ubangijinka yayi ya yi son kowa a kanka amma dai wallahi tallahi al'amarin ba haka bane ba jarrabawa ce ta ubangiji yana iya baka wannan dukiya ba don komi ba don ya jarrabe ka ya ga yaya za ka yi kuma haka ubangiji yana iya jarraba ka da talauci ya gani yaya za ka yi a ga wannan shine yake tabbatar maka lalle wai ubangiji idan dama hasali ka mun sani ubangiji can a cikin suratul ankabut yana bayyana mana Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la lalle ubangiji shine mai yalwata arziki a cikin bayan shi kuma ya kuntata akan wa'ansu wannan tsari ne na ubangiji wani ka same shi yana da Allah ya yalwata ni wani kuma ka same shi abinda zai ci kalubale ne a rayuwar shi kuma ba wayo ba dabara yayi wancan mai halin ba inda za a tsaida su wallahi tallahi sai mai wayo ya kwashe duki ya tahi amma dai Allah bai bashi ba to kaga wannan jarrabawa ce ta ubangiji in karhi ne wannan nan yayi ka yan so da yawa zaka samu mutumin da bai taba zama a tabulu ba mai doctora zai zo ya ringa mai lissafin kuɗi sai abin da yana iya hurtuma shi yana iya ta kai daga yau na kore ka daga aikin nan yayi mai na san shi ba inda ya iya kuma tilas ya zamana wannan tsari ne na ubangiji shi sun ya ubangiji yake bayyana mana dama tsarin rayuwar nan liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya haka ubangiji ya tsara zai jarrabe mu wannan nan ya da riki ya riki wani a matsayin ma'aikacin shi kana tunanin wannan nan ka leka kaga wanda yake ma alashi da ku ka gani in ya riki alashin wallahi alashin bai iya kubcewa amma dai alashin zai zo ya jan muya sun ya rinka zagi yana zage zage ana cewa alashi ya hakuri alashi ya hakuri kaga wannan shine tsari na ubangiji to duk lokacin da ubangijin ka ya baka ka sani wallahi tallahi jarrabawa ce haka kuma idan ya kumtata wallahi jarrabawa ce ta sanya dan mu tabbatar da haka kuma dan mu yi dan ubangiji ya yi sulajin al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da yunfiqu zu sa'atin min sa'ati in wani hali aka shiga wanda zai ciyar ya ciyar daidai gwargwadon yanda ubangijin shi ya hore ne wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ata'u Allah wanda aka tauye mai a cikin arziki ba a bashi wani abu na azo a gani ba in zaka ciyar ka ciyar daidai gulgurdan yanda ubangijinka ya wadata ka kaga wannan yana ƙara sulajen zuciya lalle ubangiji haka ya tsara wannan rayuwa dan ka huto a mai kuɗi ba shi yake nunawa ba ubangijinka yayi kowa san ka ba dan ka huto a talaka ba shi yake nunawa ba lalle ubangijinka yayi kowa kin ka ba wannan tsari ne na ubangiji haka kowa ubangiji yake tsara mai a rayuwa wannan wai ba wai yawan dukiya ba ba shi yake nunawa ba ubangijinka ya yi son ka akan waninka haka kuma idan ya tauye ba shi yake nunawa ba ubangijinka ya yi kinka akan waninka nisan ya a can ubangiji cikin suratul mu'minun ubangiji yake bayyana mana a yahsabuna annama numidduhum numidduhum bihi min malin wa banin wa min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati balla يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون yake cewa wai shin wai tana suna tunanin wannan dadin da muka musu na daga dukiya mun ba su mun ƙara musu wai kurum wai dan kurum muna su muna san su ne muke musu hakan diyan da muka ba su wai kurum wai dan muna san su ne ko muna ganin sun hiwa ne ko sun hi sun hiwa sun hiwa sun hiwa masu imani yace a'a ya ce musari a rahun filhairati balla ya sha'oro ce muna rigaye-rigaye ne a kansu ko muna sanya musu rigaye-rigaye a cikin ayyukan alkhairi su kuma ba sa ganin haka da kuwa riwaya wadda imamu ahmad ya hutar da ita a cikin musulun shi hadisi na akuba bin amir yarda allah shi tabbata a gare shi azza allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk lokacin da kaga bawa ubangiji ya yalwata ne ya bude ne na daga duniya kullun samun yake amma dai wannan bawan yana kan wani zunubi wanda yake aikatawa kuma ya yaƙi ya tuba ya fasa wannan aikata wannan zunubai yake cewa ku sani fa inna ma zalika minhu istidrajun yace wannan mutumin wannan mutumin ta lalace ubangijin shi yake yi wai ba dan ana san shi bane ba ake ta bashi ba a'a ta lalace ubangiji yake ne shi sun ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan ayar falamma nasu ma zikru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idahum mublisuna yace har zuwa lokacin da lokacin da muka musu aka kira aka manzanni suka zo musu malamai suka zo suka karantar da su masu musu nasiha suka musu nasiha sai suka manta duk irin abin da ake waɗi musu dokoki na ubangiji kaza haramun ne kaza bai kamata ba yace fatahna alaihim abwaaba kullu shay'in sai muka bude musu kofofin komi duk abin da suka nema a rayuwarsu sai sun same shi in mulki ne sai ya same shi duk wata business din ya sa kawashi wallahi ya same ta yace ba dan komi ba saboda talala ya ce hatta abuwa kullum shi hatta idan farihu bi ma'utu yace har sai lokacin da suka yi murna akan abin da muka ba su suna horin ciki suna ganin su ne yau su ne gobe kullum su ne kuma a sama yace sai mu kama su akhaznahum baktatan sai mu kama su kwara yace fa idahum mublisun sai ka gani sai ka same su ga suna a imauci wannan akhaznahum baktatan tana iya daukan irin yanzu cuta wanda ubangiji yake sanyawa bawa kwara yaka ga wani kurum ya shiga abc shine da yake fada shine a can a can an yi da shi primate shine can sune can sune hukuma can sune kan zaka gani kurum ubangiji ya zare lahiya ya zo gida ya zamna ko kuma kurum shikenan ubangiji ya dauki ran shi wannan duka yana daga cikin akhaznahum baktatan fa idahum mublisun haka idan muka leka wannan aya ta farko za mu iya fahimta lalle ubangiji ya ba wannan bawan dukiya ta azo a gani kuma haka abinda yake tabbatar maka da haka shine faɗa ubangiji wa inna mafatihahu latanu bil asbati ul quwwa lalle makullan ko makullin taskashi katta wanda suka amsa sunan katta daga bakwai abin da ya kai goma su suke rike da wannan su suke iya daukan wannan makullin su su bude taskashi daga wannan shi ke nuna maka lalle Allah ya ba wannan mutumin dukiya ta azo a gari amma dai ba na kyauta zantan bayan karuna da kai wani wanda ya taba samun dukiya irin ta karuna amma dai kamun karuna da kai wanda ya dukiya sama da ta karuna abinda yake nuna mana ai can ubangiji yake bayyana awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a shin bai sani ba Allah ya riga ya halakar da wa'inda suka kasance wa'inda ya halakar da wa'inda suka kasance kamun shi karnin nuka wanda suka gabata wanda suka hishi karhi suka hishi iya tara dukiya wala yusala an dhunubihim almujrimun kaga wannan shi ke tabbatar maka kamun karuna da kai wa'inda suka yi dukiya sama da ta karuna amma dai bayan karuna bana kyauta zaton da kai wani wanda ya zo daga cikin mutanen annabi Isa ko kuma mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya tara dukiya irin wannan dukiya har yanzu a lissafin dukiyarmu tiriliyan goma sha nawa ne tiriliyan ɗari da wani abu ne ko wanda ya fi kowa dukiya yake da nawa ne ga 'yan kasuwa 200 da wani abu ne ko to wannan 200 da wani abu in ka leka su dukkan su idan da za ka cika zinariya wannan ɗakin tana iya sayar su tana iya tattara wannan dukiya amma dai shi wannan a ce maka katta ba kato irin na al'umman wa duka kattar namu dukkan su nawa ne a wancan lokacin ake waɗi maka katta wanda suka amsa sunan katta kattan da suka irin da kattan da suka gina pyramid wanda suke ɗaukan birgi mai ton 20 su ne ake maka lissahin bakwai abin da ya kai goma ba ƙatta ba irin wa'annan ba wanda suka ci wake suka ci ka gani wannan shi ke nuna maka dukiya ce ta azo a kai kuma idan muka leƙa zan mu gani lalle wannan mutumin yana ɗaya daga cikin abin da ya yi abin da ubangiji bai yarda da shi ba shi ne tsaurin kai da nuna isa da nuna girman kai akan ubangijin akan abin da ubangijin shi ya bashi shi sanya ubangiji yake mutanen da suke mai nasiha suke ce mai la tafra inna Allah la yuhibbul farihin suka mai nasiha kada ka kasance daga cikin masu tsaurin kai kada ka kasance mutane daga cikin mutanen da suke da jijji da kai lalle Allah baya bukatar irin waɗannan mutanen baya son su a rayuwa haka idan muka leka zan mu gani lalle kira zuwa ga da'awa duk lokacin da ka samu kanka wai ba wai he ka zamanto ba a ranma ba ka kai ka kai matsayin mufti ba ka kai matsayin wani ba sannan ka ce kama ɗan uwanka nasiha duk lokacin da ka san wani abu wanda kana ganin wani nan akan abin da abin da yake kan shi abu ne wanda yake ba daidai ba to kai kokari ka ne nasiha ba dan komi ba dan ka nusar da shi akan hanya dukkan ku samun tsira idan kuma baka yi ba shine ubangiji yake bayyana wa wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa in baka yi ba ya ci gaba akan abin da yake to idan fitina ta zo ba ta shahe shi ba shi kadai ba kai ma sai ta gurbana da kai idan tabbi da kai a gobe kiyama kuma idan ubangiji ya tayar da ku sai sai a bambanta kai ga ga salon da kake kai ma ga salon ka da kake aka Aisha take bayyana wanda take cewa manzo Allah yake bayyana wanda yake cewa wa'ansu mutane za su huto daga kasar Yaman za su biyo kan hanya yace har sai sun zo zuwa ga wata wata wata kasa wata falfajiya wata jigawa yace ubangiji zai kihe na horkonsa daga na horkonsa har zuwa na karshen su aisha take cewa ya ubangiji zai yi haka ai a ciki da kai wanda suka huto don sako da kai wanda suka huto don kasuwanci da kai wanda suka huto don sadar da zumunci yace ubangiji zai kihe dukkan su gabaki daya sannan ubangiji ya tayar da kowa akan niyyar shi wani zunubi ya hutar da shi daga garin shi zuwa gari kaza ubangiji sai ya tayar da shi ya mai hukuba shi wani sadar da zumunci ne shi ma ubangiji ya tayar da shi ya sakan tayar to haka kaga idan idan walaqad alimtum alladhina atadaw minkum fi as-sabt fa qulna lahum kunu qiradatan khasiina kaga wa'inda lokacin da aka wa'inda zuba suka yi da kai ayat da take mana bayani akan wa'inda suka yi shirin da wa'inda suka wadan da kai wanda suka yi duka ya zabar da tazo duka yi ta hade da su kaga wannan kai kokari duk lokacin da kake da abin da zaka yi wa dan uwanka nasiha to kai kokari ka mai nasiha in ya kama ka mai jan kunne na gaske ka mai jan kunne na gaske in ya kama ka mai sakaki akan nasiha ce gulgurdan yanda alaka take da shi kai kokari ka yi mi wannan kuma shi zai baka damar damar samun samun ladan shi kuma damar samun in ya gyara kai ma kana da ladan shi haka kuma idan azaba ta zo ba za shahe ka ba sai dai ta shahi mai rai haka idan muka leka wannan ayar zan mu gani ayar tana tabbatar mana lalle da kai soyayya tsakanin bawa da ubangijin shi saboda wannan masu nasiha suke bayyana mana la tafrah inna allaha la yuhibbul farihina shi san ya can ubangiji yake bayyana mana da kai ayar da malamai suke istidlali da ita lalle mummunai suna ganin ubangijin su shine kalla innahum an rabbihim lamahjubuna yake cewa falamma hujibu an rabbihim dalla ala annahu anna ghayrahum ghayru mahjubina law kana al kullu mahjubina ma kana yukhassisu هؤلاء بالحجب إن الله إذن إن الله لا يحب الفرحين سنكاو دليلي أكن هكا أقول قجري آية تبيو دقا تشم آيوين دمك كرنتا أبوبوان دزم إيا فائدا توادا سوشيني آية تكي تيوا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين yake cewa ka nema daga cikin abinda ubangijin ka ya baka na daga wannan dukiyar ka nemi gobe kiyama duk abin da ubangiji ya kasa ya baka karemi gobe kiyamaka ita amma dai latansa nasibaka minar duniya kada ka manta rabanka na nan duniya ba a ce ba ka ɗauki dukkan dukiyar ka ba wa Allah ba a'a ka hudda abin da yake haƙƙin dukiya haƙƙin ubangiji akan dukiya shine zakka ka bada wa'inda yauninsa yake wajibi akan ka ka sabke yaunin da yake kansu yauninka wanda yake kansu ma'aikunka ne ‘yan uwanka ne waɗanda dangantaka ta haɗa ku da su ka isar da zumuncin da abangiji ya riga ya ƙulla shi tsakankaninku shi ne ka ɗauka ka ba su daga cikin abin da ka ba da in ma ba ka ba waninsu ba to waɗannan dai suna da haƙƙi a kan ka ɗauka ka ba su shi ne ke cewa ahsin kama ahsan Allah ilaika ka kyautata kamar yadda ubangijin ka ya kyautata duk da kasancewa nan malumai suna bayyanawa nan kafun sai dai a yi ta sai dai da kasance litta'alil wa laysa littashbihi ubangijin kyautatawa da ya mana bin isa ba mai mai wani abu don mu kyautata mi ni'imar da ya maka ta ido kadai ba ba wani abin da zaka iya ka wa ka sakanta wa ubangiji akan abin da ya maka sai dai mi yanda ubangiji ya baka kai ma ka dauka ka ba wani saboda duk abin da aka baka ba dukiyar ka bace ba taka takaran kanka ba ubangiji ya dauka ne ya baka dan wane da wane da wane da wane da babu wa'ince in wallahi dukiyar da bata iso ba a kullum ina wannan ta'alilin duk lokacin da ubangiji ya dauka ya baka kada ka taba tunanin wai dan kai karan kanka wai ubangiji ya dauka ya baka kai awa wa'inda aka baka dan su dan bisu da hanyar da za su isa su su samu inda kai zaka samu ubangiji ya bude maka can ya hada ka da wani ya hada ka da wani ya bude maka can ya baka can ya baka can ba dan komai dan ka samu ka zo ka amfanar da wannan mutanen shi sun ya ubangiji yake bayyana mana wa atuhum min malin lahi lazi atakum ku ba su daga cikin dukiya Allah wanda ya dora ku wanda ya sanya ku kasance wakilai ne akan dukiyar al'umma dukiyar da ubangiji ya dauka ya baku ku ba su daga dukiyar shi ba a ce dukiyar ka ba cewa aka yi wa atuhum min malin lahi lazi atakum ku ba su daga dukiyar Allah wanda ya dauka ya baka ka kasance wakili a saman doron kasa haka duk abin da aka baka to don wani ne so da yawa za ka huto bakka da amma dai ubangiji sai ya kaddara maka samun wani abin da baka taba tunanin samun shi ba kuma kana samu wata bukata za ta zo sai ka tabbatar wa zuciyarka dan wannan bukatar ta wani dan shi ubangiji ya koro wannan ya baka ko dan shi ubangiji ya kawo wannan kasuwa aka buga aka kwashe da albarka wani sa'in kana samu ne albarkacin iyayenka wani sa'in kana samu ne albarkacin ɗiyanka wani sa'in kana samu ne albarkacin matakka arzikinka a hannunka arzikin ɗiyanka a hannunka inda kowanne ko da ubangiji zai ɗauki rayuwarsu arzikinsu zai tsaya ba za su bayar sun ƙare cin arzikinsu arzikinsu ba za a biyo ta hannunka ba kuma kullun ka'ida shine duk lokacin da kake da yara suka kai lokacin da za su mallaki arzikinsu sai ka gani ubangiji ya zame arzikinsu daga hannunka an barka yanzu arzikinka ya koma hannunsu sai sun tafi sun yin su kawo maka wannan tsari ne na rayuwa haka ubangiji haka yake tahiyar da al'amarin shi wannan dukiyar da ubangiji ya baka wai ba dan kai kadai baka gora ba a'a dan wani da wani kuma wajibin su ne ka hudda ka ba su ta sanya na yake cewa ka kyautata kamar yadda ubangijin ka ya kyautata maka ya dauki wannan dukiya ya baka ba tare da wayo ba ba tare da dubara ba saboda ba wanda ya isa ya same ta da wayan shi da dubara shi sun ya suke bayyana mai daga cikin nasihar da suke mai wala tabakil fasada fil ard kadda ka ya barna a saman doron kasa sakamakon wannan dukiya wanda ubangiji ya dauka ya baka Allah ya dauki wannan dukiyar ya baka ka sanya ta ka nemi gobe kiyama ka kadda ka nemi kadda ka ya barna a saman doron kasa albarkacin wannan dukiyar da Allah ya baka inna Allah la yuhibbul mufsidin lalle Allah baya son mutane wanda suke ya barna a saman doron kasa daga cikin abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da su lalle wannan aya tana karantar da mu dalili kwakwara akan ƙaruna yana ce da dukiya amma dai hanyar da yake ce su da ita shine hanya ta sabon ubangiji saboda ai sun bayyana maka wala tabs wala tabghil fasada fil ardi kada ka yada banna a saman dorin kasar nan kenan shi abin da yake tabbatar maka ibtadi fi ma ataka Allahu daral akhirah wannan dukiyar da aka baka nemi gobe kiyama ka da ita ka bada abin da yake haƙƙin wannan dukiya shine zakka kai aiki na gari da wannan dukiyar dinda da kai malamin kamar Imam Shafi'i ya kawo magana akan wala afwan Usaimin ya kawo magana akan wala fi ma ataka Allahu Allahu dar al-akhir wala tansa nasibaka min ad-dunya yana cewa a'a ka sanya damar da ubangiji ya baka a rayuwarka ta nan duniya dan ka samu gobe kiyamarka shine wa ansu daga cikin malaman tafsiri suke cewa a'a wala tansa nasibaka min ad-dunya wannan dukiya da ubangiji ya dauka ya baka ka sanya ta a aikin alkhairi amma dai ba duka ba kada ka manta irin ni'imar da ubangiji ya yi maka ka ci mai dadi ka sha mai dadi ka auri mai kyau kai ka gina mai kyau ka hawo mai kai duk abin da ya kamata kai na daga ka morewa rayuwarka karkashin wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis kaga ni'imar da ubangijinka ya maka to kai kokari ka gode wa ubangijinka ka bayyana lalle ubangijinka ya maka ni'ima afwan lokacin namu ya ja da rabi ne hadda idan zan mu tsaya akan wannan ayar insha Allah sati mai zawa sai mu tashi akan ta wabtaga fi ma ataka Allahu daral akhirah abinda muka karanta dai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayen mu da kakannin mu da malumman mu Allah sanya aljanna ita ce makomar su ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda mu ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amana arziki na nesa da na kusa da suke bara ada muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki marasa lahiyanmu da ke gida da ke asibiti muna fatan kowa Allah ya koro mai manzan sauki ya sanya abin da yake juyayi da shi kafara ne a gare shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk